تعجب عجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب نعم.
النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات نعم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه مم.
قل إن الله يضل من يشاء ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان وا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yinin juma'a haji babbar rana 27 ga watan ɗayan musulunci watan al-muharram yau hijira na da shekara 1446 daidai da biyu ga watan takwas na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masjid darul qur'an da ke daura da gidan distinguished sanata muhammad danjuma goje da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da tarjaman ayoyin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai tarun albarka idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin sura mai namba ta goma sha shida ita ce suratun nahal karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta ɗari da sha tara yau za mu tashi aya mai namba ta ɗari da ishirin daidai a wannan sura wannan kuma shine darasinmu na goma sha tara a cikin ita suratun nahal insha Allah kafin alara mai karanta za mu yi amfani da wannan damar domin jajantawa al'ummar musulmai musamman na wannan jiha da muke ciki da sauran jihohi na wannan ƙasa bisa irin tarzoma da ta faru jiya har ta zo da sanadiyar rasa dukiyoyi ga wa'ansu daga cikin ɗaiɗaikun mutane har ma wa'ansa garuruwan muna samun labarin akwai hasara ta rayuka da aka yi to muna addu'a wanda suka rasa dukiyoyinsu Allah ya mayar musu da abin da ya fi alkhairi waɗanda kuma suka rasa rayukansu idan musulmai ne Allah ya ji kansu Allah ta'ala ya gafarta musu a tabbas hakika wa'ansu an yi musu hasara wa'ansu sata wa'ansu fashi da makami duk an fake da wannan abu na zanga-zanga an yi abubuwan da kai tsaye ta'addanci ne saudaka wannan shi ne dama irin mahangar da malamai suke dubawa duk abin da za su faɗa to wannan bai mafi la'adar abin da suke hangowa ba saudaka idan an hankalta an gane irin abin da iyaye malamai suke faɗa game da fitina ba ta da daɗi to wannan ya zamanto kamar izina ne duk wani mai matashi mai ɗa mai ƙani ya yi ƙoƙarin kame hannunsa daga wannan musiba don abin ba wai a duniya kawai allah zai bari ba har alahira ya yi hisabi don duk wanda aka zalunce shi aka ɓarnatar mai da dukiyarsa bahi da haƙƙi wallahi allah ba zai bari ba ko arne aka yi waka allah ba zai bari ba ballantana musulmi muna addu'an allah ya kiyaye afkuwar haka a nan gaba kuma muna kira ga gwamnati ta ɗau mataki na gaggawa wajen a yi wa al'umma abin da ya kamata don domin duwannan hargitsin duk da ba goyon bayansa ake yi ba to ya faru ne sanadiyar fishi da aka yi da gwamnati da ganin tana ganin mutane cikin wahala kullum wahalar gaba take ba ta ɗau wani mataki ba tana da damamakin za ta taka abubuwa birki amma ta ƙi ta yi domin son zuciya da sarai to wannan ya kamata ya zama fulashin gare su na su ɗau mataki na gaggawa na kwantar da hankalin al'umma indi har ƙasar tamu ce kuma talakawa ga abin da suke so to ayi musu mana wannan shine zaman lafiya kawai saboda kamar na kira gari da su ɗau matakin gaggawa kuma Allah ya kiyaye faro irin wannan anan gaba wanda suka yi hasara kuma Allah ya mayar musu da abin da suka fa alkhairi waɗanda kuma suka yi raunuka Allah ta'ala ya warkar da su ya ba su lafiya Allah ya tsare mana mutuncinmu da addininmu da garinmu da rayuwarmu za mu tashi faɗin Allah ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanita إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حليما ولم يك من المشركين aya mai namba ta 20 a 120 a wannan sura mai namba ta shahida suratul nahl tana bayani ne game da khalilur rahman annabi ibrahim alaihi salam wanda ittifaƙin malamai a musulunci sun ce shine mai daraja ta biyu a dukkanin halittun Allah gaba daya ka fatanin abin da Allah ya halitta in ka ɗauke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi ibrahim shine mai biyu akan daraja ana fahimta A annabi ibrahim alaihi salam babu shakka abun koyi ne kudwa ne tunda hatta shi shugaba sallallahu alaihi wasallam akwai gunda Allah yake cewa ya bi tsari irin na annabi ibrahim alaihi salam ya bi milla irin ta annabi ibrahim kuma na ce masa imamul muwahhidin kuma babu shakka duk wanda yake bibiyar tarihinsa a qur'ani ya san annabi ibrahim babban mutum ne kuma mutum ne wanda ya tsaya kan tauhidi kuma ya rayu cikin kalubale dan malamai suke cewa lokacin da yake raye daga shishe matar su kaɗai ne musulmai duk duniya arna ne a lokacin daga gidansu unguwarsu garinsu ƙasarsu duk ba musulmi kunga ya yi rayuwa mai tarin wahala kuma ya samu ƙalubale daga gida daga gida ya fara samun ƙalubale a rayuwarsa domin ana gani shi kaɗai ya zo da irin wannan da'awar saboda haka annabawa dama irin wannan aiki su ga da dama rayuwarsu a duniya abin kallo ce hoto ne domin kai mai imani wanda kake so Allah ya haɗa ka da su a kiyama ka shirya wa kalubale a wannan rayuwa duk abin da ya same ka bai kai la'adan nasu ba ana fahimta annabi ibrahima alaihi salam karshen karshe ma sai da aka yi mitin na wajen shekara bakwai ya za a halaka shi aka yi ba da shawaran kawai kone shi ma za a yi a gaban mutane kowa ya gan shi ya kone ya huta aka yi shekara da shekaru ana tara makamashin wuta akan za a kone shi kadai shekara da shekaru aka yi ana tara itace lokaci ya yi suka kunna wutan suka rasa yadda za su jefa shi kuma wutar ta fi ƙarfin a doshe ta a jefa shi har sai da shaidan ya zo da siffar ɗan adam ya zo ya ce me za su yi ne sai ai wannan yaron ne za mu jefa shi a wuta a babayin da suke faɗa me yake ai ya ce allah kaɗai za a bauta a a jefa shi a jefa shi ya ce to ga dibara yi musu irin majaujawa ɗin nan aka sa ice aka ɗaura igiya daga nesa aka ƙama itar da aka sake shi ya harba annabi ibrahim a cikin wuta alaisa to a wannan hanyar kafin ya je wutan an ce mala'ikan da yake kula da ruwa mika'i an ce ya zo ya sami ibrahim alaisa ya ce ya ibrahim kana son taimako na zo da ruwa na jiki wutar gaba ɗaya kafin ka je sai ce allah ne ya aiko ka ya ce a taimakon ka zai ce ba na so inda ba Allah ba ne ya aiko gabana su eh ga mala'ika mai kula da iska shi ma ya taso ya ce in zan taimake ka na zai da iska na efe wutar da iska gaba ɗaya kafin ka dira wutar ba abin da za ka samu sai ce Allah ne ya turo ka ya ya ce a taimakon ka zai ce ba na so ka rike taimakon ka ana fahimta shi yasa Allah ta'ala yayi wa wutar tsawa yace qul la ya naru قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم Allah ya ce muka cewa wuta Allah ya kirayi wuta da sunanta ya naru ya ke wuta ku ni bardan ki zama to mai sanyi wa salaman sanyin ko mai aminci amma ala ibrahim akan annabi ibrahim shi kadai Allah ya wa wuta wannan dokar wuta ta amsa kiran Allah ta yi masa biyayya dole annabi ibrahima manzon Allah yake bada labari kamar dan Abbas ya hakaito cewa yace bai taba jin rayuwar mafi dadi a duniya ba kamar lokacin da yake cikin wutan nan domin mutane suna ganin kamar a cikin wuta yake kuma a cikin dausayin aljanna yake Allah ya wutar tsawa yace ta zama to mai sanyi sanyi mai aminci ga Ibrahim alaihi salam an ce a wannan yinin wuta ba abin da ta kona a duniya ba abin da ta kona an ce kowa sai da ya shafa rofaro ɗinsa ya yi wuce amma a ta wutar abinci ma bata kunu ba domin ta ji tsawa daga Allah to Allah ya yi wa wuta tsawa ta ɗauka ta bi amma kai ɗan adam ɗan hikin nana Allah ya ce a yi ka ce ba za ka yi ba Allah ya matsawa ya matsawa ka ka bari to ga wuta ta bi umarnin Allah don dolenta ana fahimta yasa anan Allah ta'ala ke cewa inna ibrahima haƙiƙa shi annabi ibrahim alaihi salam kana umma ya kasance shi kadai al'umma ne an fahimta shi kadai al'umma ne kuma qanitan me yi dan Allah an fahimta ita kunutu tana zuwa da ma'ana biyu a larabci kunutu tana daukan dulul qiyam ta dauka wannan fasarar dadewa a tsaye ana ce masa qunut kuma kunutu tana daukan yin abu dan Allah da mutum ya zama shi na Allah ne bayan abudan kowa sai Allah to annabi Ibrahim Allah ya siffanta shi da wannan qanitan me yin abudan Allah ne ba dan wani ba a hanifan kuma annabi Ibrahim iya karkace duk wani san zuciya iya tsayawa akan yawan Allah da walam yaku annabi Ibrahim bai kasance ba daga cikin mushrikai wannan fa Allah ne yake shi da sama Allah ne yake ba mu labarin waye Ibrahim alaihissalam da kansa yake cewa umma qanitan lillahi hanifa al'umma ne me yi dan Allah kuma ya kaucewa kowane irin san zuciya ya tsaya akan bin Allah tsantsa kuma Allah ya ce tabbas annabi Ibrahim bai zamto daga cikin masu shirka ba tsayayye ne akan tauhidi dan Mas'ud yake cewa umma da Allah ke ce kana umma umma din shine muallimul khair annabi ibrahim ya kasance mai koyar da alkhairi duk abin da zai faɗa alkhairi ne duk abin da ya ɗora al'umma alkhairi ne ana fahimta shine abin da dan mas'ud ya fassara umma kana mualliman lil khair ya atamma bih annabi ibrahim alaihi salam ya kasance malami ne mai koyar da alkhairi kuma wanda al'umma da yawa suke koyi da shi liyutumma bihi ahlad duniya wa qad jama'a fihi min al-khisal al-hamida kuma annabi ibrahim alayhi salam ya tattara ya tattara halayya abin godiya khisal dabi'u masu kyau gashi da hakuri gashi da kyauta kyautar sama ta sa baki fe bakin mala'iku za su wuce su halakar da mutane annabi lut alayhi salam suka biya suka ce jibril alayhi salam ce mu biya mu gaida annabi ibrahim alayhi salam mala'ika ya ji zai gaida shi suka zo a siffar ‘yan adam bai gane mala'iku ba ne suna zuwa a siffar baƙi iya zuwa sai ce aji a samu maraƙi a yanka a soya a kamusu baƙi sai bai san su ba kuma ba notisin za su zo haka kawai aka ce masa ya yi baƙi ya shiga fansa ɗan zauna su huta su sha ruwa ɗan yanka bijimi yaka a kamusu nama to kaga ai karimi ne ya yi yanzu ba kuma an kai ruwa ma an baka sani ba za ka iya bashi ba ruwa wannan ruwan Allah da annabi ga kina to amma bai san bakin bai ce a yanka musu bijimi a basu domin karamci irin nasu alaihi salam a imamu mujahid bin jabar yake cewa kana mu'minan kana mu'minan wahadahu a kana mu'minan wahadahu ya kasance shi kadai ne mai imani a lokacinsa wannan su kullum kufa mutanen da ya zamani da su a lokacin duka kafirai ne shi kadai ne musulmi yasa lokacin da ya taho da matarsa sara zai taho saudiya ta yanzu daga can palestine akwai wani azzalumin sarki da ake ce masa namarus to a lokacin iya kwacewa mutane matansu haka da zalunci idan mutum ya ce ya taho da mace ya ce matarsa ce to zai kwace ta ana zuwa annabi ibrahim da matarsa alaihi salam sai aka ce wannan mece ce ɗinka ce sai ce yar uwa ta ce to wannan ma iya cikin abin da yake tsoron kar Allah ya kama shi da wani laifin alahira domin ya ce ‘yar uwarsa ce ko matarsa ce kaga a lokacin ya ce ‘yar uwata ce a addini shi kenan tun da duk duniyar lokacin su kaɗai ne musulmai kawai daga shi matarsa amma wannan ma yake tunanin kada Allah ya kama shi da wannan laifin ana fahimta qanitan shine muti'an muti'an Allah ta'ala ya ce annabi Ibrahim mai yawan da'a ne iya yawan da'a wa Allah ɗa'arsa ta bayyana lokacin da Allah ya ce yanka ɗansa annabi ibrahim bai haihu ba sai da kai shekara wajen 120 Allah ya ba shi ɗa isma'il iya sonsa domin a tsufansa ya zo kuma Allah ya ba shi gulam to Allah ta'ala zai mai jarrabawa zai ga da sonsa da son ɗan wanne ne a gaba ko kuma son na san Allah ya ragu akan son ɗan sai Allah ya ce ka je ka yanka wannan ɗan naka kuma a lokacin ya taso fa ya kai shekara goma sha biyu sha uku aka inda an ce ginin ka'aba ma iya ta iya ɗan meka masa abin da yake ginin ka'aba ya yi mafarki Allah ya ce je yanka shi kuma mafarkin annabawa gaskiya ne duk abin da annabi ya mafarki gaskiya ne falamma balaga ma'ahu sa'ya
بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Allah ta'ala yake cewa falon ma balaga ma'ahu saya lokacin da suka fara aiki tare da shi ɗan ya kai wani matsayi na ya fara kama wa mahaifinsa aiki mahaifin ya fara jin daɗin zama da shi ya fara taimakon shi a daidai lokacin ƙala ya bunayya sai ce ya ɗanɗana bunayya tasgiri ne an gane ko kuma tasgiri sun ce iya zuwa da manufa ta attarahum tausayawa an fahimta ya bunayya ya ɗanɗana inni ara fil manam ni an nuna min a cikin mafarki anni azbahuk cewa ne yanka ka saboda ka fanzur ma za ta me ra'ayinka me kake gani menene shawararka ga dai abinda ubangiji na ya faɗa mai game da kai sai ɗan ya ce ya abati ya babana if almatuba ka aiwatar da abinda aka baka umarni satajidni insha Allahu minas sabiri ni in Allah ya so zaka same ni cikin masu hakuri kaga ya jingina abinda mashi'ar Allah kai ma duk abinda zaka yi karka ce kai kwararre ne an gane ko ai kai abin nan ne me yake ce musu wannan ba gwani ba wannan mahir ba wannan bangaren addini ba ga yan boko lokacin yawa masana ne ma yawa masana ga bangaren kaza karkace kai wani masani ne duk abin da za ka yi ka jingina wa Allah ka ce in Allah ya yi in Allah ya yi haka annabawa suke shi ma annabi nuhu alaihi salam haka ya faɗa yace Allah zai zama muku amma in sha in ya so duk abin da za ka haɗa da mashiyar Allah wani iya ƙara wa zuciyarka sakankancewa da Allah ya ce ya ba baka aikata umarnin Allah amma ni in Allah ya so za ka same ni cikin masu haƙuri zan jure nema ɗan adabiyya daga nan mai faru falamma فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين Allah ta'ala ke cewa falan ma aslama lokacin da ɗan da mahaifin suka miƙa Allah wuya wannan alif ɗin alifu tasniya ne falan ma aslama su biyun suka miƙa wa Allah wuya ɗan ya yadda uban ya yadda za a yi wa tallahu lil jabin ya fuskantar da shi ɓangaren wani dutse da zai kara shi da dutsen ya yanka shi ya kara shi ya ya kwantar da shi ɗin ma an ce har ya ɗauko ƙazar yanka shi wana dainahu Allah ce sai muka kira shi muka ce ya Ibrahim Allah ya kira shi ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya haqiqa ka gaskata mafarkinka inna kadhalika najzil muhsinin haka nan muke yi wa masu kyautatawa sakayya daga nan me faru إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بريح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم Allah ta'ala ke cewa inna haza lahuwal bala'ul mubin wannan jarrabawa ce mabayyana inji Allah a ce ka yanka ɗanka ka ɗauko ƙar kuma ka ka fuskantar da shi za ka yanka shi kuma zuciyarka ta yadda za ka yi wannan sai Allah ce wannan jarrabawa ce mabayyana inna haza lahuwal bala'ul mubin ya ce wa fadainahu bi zibihin azim sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma an ce khabashan ya'ti bihi jibril min aljanna wani rago ne wanda mala'ika jibril ya zo da shi daga aljanna to shi wannan ragon daga ina ya zo an gane abincin aljanna dai ba zai zo duniya ba tunda manzon Allah ma wata rana iya sallah sai haka sahabbai suka yayi gaba gaba kaman ya mika hannu sai kuma ya dawo da yi sallama ya suke tambaye su ya rasulullah mun ga kayi gaba haka kada ya ce eh wallahi an nuna mun yayin marmarin itacen gidan aljanna ne shine fatna fatna wala unkuduha sai na kai hannu kamar zan ciro sai kuma aka janye ta shi yasa na kuga nayi gaba na dawo din yace da Allah ya sa na ciro wannan 'ya'yan bishir gidan aljanna na kashi duniya to har duniya ta kare ba za a cinye shi ba har duniya ta kare wallahi ba zai cinye ba kaga da yanzu ba zanga zanga akan yunwa a ko ba haka bane wallahi da yanzu ba zanga zanga akan yunwa da ya ciro abin to dan shi Allah ta'ala abincin aljanna ba zai zo duniya ba wannan ka'ida ce ta Allah sai dai in Allah ya kai mu can to shi yasa malamai suka ce to wannan ragon daga ina ya zo daga ina aka kawo shi dole a bincika daga ina ya zo Allah dai ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim an fanshi Ibrahim alaihi salam a Isma'il alaihi salam da abin yanka mai girma sai suka ce shi wannan rago kamar yadda suka yi istinbadi suka ce lokacin da annabi Adam alaihi salam yake da yaya guda biyu da ɗaya gabatar da wani abu na ibada Allah ya karba ɗaya Allah bai karba ba to shi wanda Allah ya karbi aikinsa ɗin wala mai taqabbal min al-akhar to wannan ah, wannan ragon ya gabatar ƙarraba ƙurbanin ɗin to wannan ragon ya gabatar domin neman da'a ga Allah da Allah ya karɓi ragon sai ya kai shi wata ma'ajiya ya ajiye shi da annabi ibrahim zai yanka ɗansa ya kace mala'ika ya ɗauko wannan ragon ya kama masa yanka ana fahimta to wannan shine kauli rajihi da malamai suke wada gaskiya amma ba daga aljanna aka wara ba da daga aljanna ne ba zai ci ba za a dinga ce har yanzu ba zai kare ba ana fahimta sai ah, Allah ta'ala ya ce wa farina bi dhibin azim wa tarakana alayhi fil akhirin sai muka bar abin ambatu gun annabi Ibrahim alayhi salam game da yan baya wanda za su zo a ƙarshen zamani yasa ba annabin da kowace kowace tawaga ta ce nata ne sai shi yahudawa sun ce nasu ne nasara sun ce nasu ne majusawa ma pagan sun ce nasu ne dama musulmi namu ne dama ko ba haka bane ma kana ibrahim yahudiyan wala nasrani
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما na'am وما كان من المشركين qur'ani yace ma kana ibrahim yahudiyan annabi ibrahim ba yahudi bane kaga an sallame yahudawa ba nasu bane wala nasraniyan haka nan annabi ibrahim ba ba nasari bane ba ba nasari bane kaga su ma an sallame su ba nasu bane walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim musulmi ne an fahimta wanda ya karkata dukkan wani son zuciya ya tsaya a yi wa allah ɗa'a musulmi ne kuma yi cewa ma kana minal mushriki ne baya cikin mushrikai baya cikin pagan marasa addini baban majusi bane kaga Allah duk sai yawa sai da awarsu sai tabbatar da Annabi Ibrahim a gidan musulunci Ah, Allah ta'ala ya kara masa aminci da yarda daga nan sai Allah ce shakiran li an'umi na'am شاكرا لأنعمه Hmm.
اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم daga cikin siffarsa alaihi salam sai Allah ce shakiran li an'umi shi mai godiya ne shakir ismul fa'il ne annabi ibrahim mai yawan godiya ga ubangijinsa ne mai yawan godiya ga ni'imar da Allah ya masa an fahimta ita kuma ni'ima dama maɗaurin ni'ima shine godiya ga Allah duk wanda yake so ni'imarsa da Allah ya masa tabbata ba za ta gushe ba to ya gode wa Allah a kanta ya ci gaba da yi wa Allah godiya a kan wannan ni'imar a nan da sauran gurabe duk mun faɗi irin tsarin da Allah yake so a gode masa idan Allah ya baka mulki to godiyar da za ka masa yi ne ka yi adalci a nan godiyar Allah take a gun mai mulki ba Allah ya baka mulki ba ka ce a alhamdulillah wallahi kuma ka zama azzalimi to ba ka ake so ba ka zama to mai adalci shine godiyar da ta dace da kai idan Allah ya ma dukiya ya baka maɗuɗin kuɗi to kai ma godiyar ka ɗauko ka dinga taimakon talakawa ka hana su fita zanga-zanga ka dinga ba su buhunan shinkafa da masara da kuɗi ka kwantar musu da hankali to wannan shine godiyar Allah a gun masu kuɗi ana fahimta Allah sa kuna je mu masu kuɗin yawa godiyar Allah a gun mai kuɗi ya fito da kuɗin ya bayar ya ba da wata ɓangaren dukiyar da Allah ya bashi wannan shine godiyarsa a gun Allah Allah ramma ya dinga tilawa shine godiyarsa a sosai kuwa ya dinga tilawa dare da rana shine gode da zai wa Allah an fahimci wannan talaka kuma wanda ba kudin ba tilawar ba mulkin sai ka zauna ka dinga alhamdulillah a masallaci ita ce gode da kai kuma wannan ana fahimta amma kowane bangare akwai gode da zai wa Allah kowane bangare akwai gode da zai wa Allah subhanahu wataala to annabi Ibrahim sai Allah ce shakiran li an'umi annabi Ibrahim mai godiya ne ga bani ni'imar da ubangiji ya masa mai godiya ne ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ya ce ijtabahu Allah ya zabe shi wa hadahu kuma ya shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya ka annabi Ibrahim ya ji dadin sa ba Allah ne da kansa yake faɗar wannan labarin ba ijtabahu Allah ya ce mun zabe shi wa hadahu sannan mun shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya an gane ko iyayi wa ubangiji godiya wajen ni'ima bi ta'a wala yubaddiluha bil kufr baya canja ni'imar ta zama to butulci baya yi Allah istafahu Allah shine ijtabahu Allah ya zabe shi ya shirye da shi zuwa ga hanya madaidaiciya shine shari'atullah Allah ta'ala ya bawa annabi Ibrahim karfin bin shari'ar Allah to shari'ar Allah tace yanka dansa kuma zai yanka an fahimta iya da ƙarfin jajircewa wajen bin hukuncin Allah shine ijtabahu wa dahu ila siratin mustaqim na'am
وآتيناه في الدنيا حسنة Mm.
وإنه في الآخرة لمن الصالحين Allah ce wa atainahu fid dunya hasana annabi ibrahim alaihi salam a duniya mun bashi mai kyau an fahimta Allah ya bashi risala shine abin da kudi baya siya duk annabi zabi ne daga Allah kokari baya sa mutun ya zama annabi dukiya ba ta sa mutun ya zama annabi zabi ne na Allah sai wanda Allah ya zaba sa ne yake bashi risala wa'an suka ce a wa'ata na haufin duniya hasana bil hulla kuma shi kadai Allah ta'ala ya ce masu ne khalilun rahman an ba shi wannan matsayin badaɗin Allah amma manzan Allah shi ma hakan ne ya ce inna Allah ta kaza ne khalilan kamar ta kaza Ibrahim khalila Allah ya rike ne ba daɗinsa kamar yadda ya rike annabi Ibrahim ba daɗinsa an fahimta wasu malamai suka ce lisanu sidik wa atainahu ajrahu fid dunya wa atainahu fid dunya hasana shine lisanu sidik harshen gaskiya annabi Ibrahim Allah ta'ala ya bashi nuduki na gaskiya duk abin da zai faɗa gaskiya ne ana fahimta wasu malamai suka ce as-sana'ul hasan atainahu fid dunya hasana hine sana'ul hasan Allah ya bawa annabi Ibrahim yabo mai kyau kowa yabon su yake duk takadarancin behude iya jingina kansa da annabi Ibrahim alayhi salam domin domin yanda Allah ya bashi ya bashi yabo mai kyau a bakunan mutane a duniya kowa iya so a lika shiga annabi Ibrahim alayhi salam domin irin darajarsa da halayyarsa da kuma ainihin a kimarsa da darajarsa da Allah ta'ala ya masa shine wa atainahu fid dunya hasana wa kala muqatil muqatil bin hayyan ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan abbas yake ce as-salawat ai wa atainahu fid dunya hasana Allah ya ya bashi wata daraja cikin wani salati da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatul ibrahimiyya duk wanda zai yi salatul ibrahimiyya sai ya sada annabi ibrahim shi kaga shi ma atina fi duniya hasana duk dan wannan al'umar iya yi wa manzon Allah salati kuma a duk lokacin da ka yi wa manzon Allah salati mai irin wannan sigar ka hada da annabi Ibrahim a ci wannan iji wannan iya ijtihadi ne na muqatil bin hayya an fahimta wakila wasu malaman suka ce auladan abararan alal kibr Allah ya bashi ƴaƴa managarta lokacin da ya kai shekarun tsufa Allah ya bashi annabi Isma'il ya bashi annabi Ishaq kuma ya ce zai ga jikansa ma da rayuwar sai da annabi yaƙubu alaihissalam tun da ya ce wa min wara ya isa haka yaƙu bayan isa haka ya zo bayan isma'il to za a ga yaƙu ma jikanka za a gan shi kuma sai da ya gan shi da idonsa shi ne wasu malamai suka ce a ce na hafi duniya hasana wannan ƴaƴa da allah ya bashi gwaraza annabawa managartan mutane daga cikin ni'imar allah a duniya ya baka ɗana ƙwarai iya cikin ni'ima ni'ima da kuɗi ba ta siya an fahimta ni'ima ce mai girma a ce ‘ya'yan da Allah ya baka mutanen ƙwarai ne wanda za ka ke ganin su kana jin daɗi ana ganin su ana ma'addu'a to babu shakka wani iya cikin ni'imar Allah da yake yawan su bayin a duniya ana fahimtar wannan wa ta yi nahu fil duniya hasana wa in nahu fil akirat labina salihi sai Allah ce kuma daɗin daɗawa a lahira iya cikin mutane na ƙwarai la haula wala quwwata illa billah kaga aka ce minas salihin ashe akwai wa'ansu bayan shi duk wannan matsayin nasa sai Allah ya ce a lahira zan haɗa shi da wa'ansu mutane managarta ana fahimta kuma annabi yusuf ma alaihi salam ƙarshen rayuwarsa ya yi wannan addu'ar ya ce taufani musulman wa alƙini bisali Allah ka karɓi raina ina musulmi kuma ka haɗa ni da bayanka managarta a gobe alƙiyama wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin a lahira iya tare da mutanen kwarai in ji Allah allazina lahum darajatul ula wanda suna da daraja madaukakiya ma'ahum fi a'lal jinan iya tare da su cikin aljanna madaukakiya ita ce aljannatul firdaus Allah ta'ala ya bamu ita ba dan halu ba dan aiki ba Allah dan rahamarka Allah Allah ka hada mu da waɗannan bayina ka nagari na'am daga nan fa ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين to magana ta dawo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa auhayna ilayka sannan muka yi wahayi zuwa gare ka wannan kaf kafud damir ne manzon Allah Allah yake nufi da matsayin wannan kafi din sannan muka yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah a yake cewa summa min min tamami an'amna ala ibrahim malaki cewa iya daga cikin cikar ni'imar da muka yi wa ibrahim alayhi salam anna ja'alnaka min zuriyati ko kuma anna ja'alnaka fi zuriyati sai Allah ya sanya manzon Allah cikin zuriyar Annabi Ibrahim tunda manzon Allah tsatsan sa iya tikewa ga Annabi Isma'il alaihi salam yi kuma Annabi Isma'il dan gidan Annabi Ibrahim alaihi salam kaga daraja ce da wata cikar ni'ima Allah ya sa kana da tsatso da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta to wannan iya cikin abin da malamai suke cewa iya cikin abin da ya ƙara wa Ibrahim alaihi salam daraja domin ta tsatsonsa manzan ƙarshen zamani zai fita an fahimta sannan maka yi wahayi gare ka ani tabi' millata ibrahim sannan ka bi tsari irin na aqida ta annabi ibrahim alayhi salam milla shine aqida ka bi irin aqidarsa ta ɗayanta Allah da bin dokokin Allah subhanahu wataala ana fahimta ka bi tsari irin na annabi ibrahim alayhi salam a summa ani tabi' millata ibrahim hanifa sai ce wa ma kana minal mushrikin kuma annabi ibrahim bai kasance cikin masu hada Allah da wani ba kararahu bi tanzihihi an za'ami yahud wan nasara wal mushrikin kuma Allah ya maimaita wannan domin tsaftace shi da tsarkake shi irin rayawar yahudawa da nasara da mushrikai da suke ganin shi nasu ne innahum ala millati sai Allah ke cewa shi annabi Muhammad akan irin tsarin annabi Ibrahim yake wa annahum intasabu ilayhi domin yahudawa da nasara da suna jingina kan zuwa gare shi walamma amara annabiya bittiba'i millati ibrahim lokacin da Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da bin tsarin aqida irin na annabi Ibrahim alaihi salam yimkinu an yaqula yahuda aw al mushabaha lahum zai yu yahudawa ko masu kwaikwayon su su ce lima zalim yattabi'a ibrahim fi ta'zim yawm as-sabt to me yasa shi annabi muhammadu bai bi annabi ibrahim wajen girma asabar shi a lokacin annabi ibrahim asabar ita ce babbar rana ana fahimta dinda an ce dama likulin ja'alna minkum shir'a wa minhaja kowane annabi akwai shari'arsa amma tauhidi ɗaya ne an fahimta shari'a tana bambanta tsakanin wannan annabi da wannan annabi amma tsarin tauhidi ɗaya ne yasa manzon Allah a hadisi ke cewa al'anbiya a banu illati su annabawa kamar ‘ya'ya ne na mutum ɗaya amma uwayen daban-daban ne. Ana fahimta? Uba ɗaya kamar tauhidi ya haɗa su gina. Kuma shari'a kamar wani ɗakinsu daban, su wani ɗakinsu daban, su wani ɗakinsu daban, to kamar shari'ar kenan. Ana fahimta? Ya sa lokacin annabi Musa alaihi, lokacin annabi Adam alaihi salam. Ai musulunci yake ko? Kuma musulunci yake ba? To ya halatta ‘ya'ya da suke uwa ɗaya uba ɗaya su yi aure. tsakanin wa da kanwa uwa ɗaya uba ɗaya su yi aure halatta ya kuke jijjiga kai a lokacin shari'a su kenan ya halatta yi aka gangaro sai aka hana wannan aka ce to amma in ba mahaifiyar kuɗi da ita ba za ka iya aurenta uba ɗaya uwa ba ɗaya ba za a iya wannan aura shi ma ayin wannan zamani ana gangarowa har aka zo kan wannan al'ummar wanda aka haramta dukkan dangin matan da za ka aura an fahimci wannan lokacin annabi musa alaihi salam idan mutum ya yi fitsari ka kuskura fitsari ya taba jikinka to ba ruwa za ka sa ka wanke shi ne tsarkin ba sai ka dirza jini ya fita to shi ne tsarkin gunda fitsari ya taba jikinka kaga za ga kiyayewa kenan ko kuma in fitsari ya taba tufanka a lokacin annabi musa to ruwa ba zai wanke ba sai dai ka yanke goma in ka yanke gun shi ke nahi na tsarkin riga kaga wancan a lokacin haka ake bi shari'a ce kuma lokacin annabi musa alaihi salam sun yi wa allah laifi ya ce ya karɓi tubansu amma su je su kai shi kawunansu laifi suka yi wa allah fatubu ila bariyakum faqtulu anfusakum suka haɗa wani ɗaki mai duhu aka je a kashe fitila kowa da makami suka dinga saran juna wanda allah ya nufin za su mutu suka mutu to shine alamar allah ya karɓi tubansu ga annabawa dukkansu idan an je yaƙi na kafirci da musulunci tsantsa an samu ganima to ba su ci yasa ajiye ganimar wuta ta zo ta kone ta to shine alamar Allah ya karɓi wannan yakin nasu amma manzon Allah aka ce to kai an samu ganima a ci amma ba ganima irin ta yan zanga zanga jewa wannan haramun ne ba wata ganima an fahimta wai mutum je kinkimo talabijin ko kwamfutar wani wai ya ce ganima ce a ina sata ce wannan ba ganima ba ce sunanka barawo a gun Allah wallahi tallahi hukuncin barawo za a yi ma ko kayan kafiri ka ɗauko don wannan hayaniyar wallahi ba mai halatta ma kayansa ban zana kayan ɗan wanka musulmi kun yi sata kun zama barayi kuma Allah zai muku hukuncin sata gobe da kiyama a shi ne gaskiyar magana wannan ana fahimta saboda haka lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan al'ummar kadai aka yadda mu yi taimama mu yi sallah amma duk annabawa ba wanda aka ba su taimama mu kadai wannan al'ummar aka ba wa taimama an fahimta kun ga ina nuna muku cewa shari'a tana bambanta tsakanin wannan annabi da wannan annabi ana fahimta yasa annabi ibrahim alaihi salam a lokacin sa asabat ita ce wacce ake girmamawa to da Allah ya ce manzon Allah ya bi tsarin aqida irin na annabi ibrahim alaihi salam sai yahuda suke ta to me yasa manzon Allah yake girmama juma'a baya girmama asabat wa ta'zimihi ma'ruf fi shar'il yahud kuma bin tsarin annabi ibrahim sananne ne a cikin addinin yahudawa ana fahimta hadisi ya tabbata daga abu huraira radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce nahnu al-awwaluna ko kuma je da inna maju ila sabatu na'am
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه mm.
وإن ربك ليحكم بينكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah ta rake cewa inna maju ila sabatu haƙiƙa mun sanya asabat alal ladina ikhtalafu fi ga waɗannan da suke saba mawa annabi Ibrahim alaihi salam ana fahimta shi hadisin can da zan karanto na Abu Hurairah Allah ya kare da shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahanul akharuna ko nahanul akiruna as-sabiquna kuma yawmal qiyamah mu ne na karshen zuwa ko mu ne farkon tashi da shiga aljanna ranar alqiyama mu ne karshe a duniya ko mu ne farko a lahira darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baida annahum utul kitaba kuma su wanda suka zo kafin mu an ba su littafi min qablina kafin mu zo an gane ko wa atainahu min ba'dihim mu kuma an ba mu littafi bayan su fa haza yawmihim alladhi furida alaihim ita wannan yinin juma'ar ita ce irin ranar da Allah ta'ala ya fardanta musu amma fa ka talafufi suka saba sai manzo Allah ke ce fa fahadana Allahu lahu mu musulmi sai Allah ya shirye da mu da juma'a fahum a fahum tabi'un lana su masu bi ne a gare mu fal yahudu gadan sai ya ce yahudawa su sun fi girmama gobe asabar wan nasara ba'da gadin su kuma nasara suna girmama lahadi ana fahimta sai ce mu kuma sai Allah ya zaba mana juma'a domin ita ce afdalul ayyamil usbu domin ita ce mafi girman kwanakin mako gaba daya ana fahimta إنما جعل السبت الذين اختلفوا فيه وإن ربك حقيقة أبنججنك لا يحكم بينهم يوم القيامة زي hukunci gare su a yinin alkiyama fi ma kanu fihi yaktalifun cikin abin da suka kasance suna sabawa duk irin sabawa da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ta'ala ba zai kyale su ba sai Allah ta'ala ya hukunta su a irin sabawa da suke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na'am
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله نعم وهو أعلم بالمهتدين Ubangiji ya ce, "Udu ila sabili rabbik, ka kira zuwa ga hanyar Ubangijinka, shi ne Musulunci, sai ce bil hikima, a yi wa'azi da hikima, sannan kuma wal mawa'izatil hasana, a yi wa'azi da, da hikima kuma da wa'a ka yi kira zuwa Ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau, a sa hikima, sannan kuma a yi wa'azi mai kyau. ashe akwai wazi mummuna ke ana fahimta akwai wazi mummuna tunda ubangiji ya ce bil hikima wal mau'izati al hasana ayi kira zuwa ga Allah da hikima akwai hikima shi yasa akwai wani malami da ya rubuta minhajud da'wa littafi ne su kuji mai tsarin da zaka bi wajen da'awa yasa malaman usul suka ce li kulli maqamin maqal kowane gu akwai magana da dace kai a gwamnati inda za ka yi wa wane wa'azi ba haka za ka yi wa wane ba inda za ka faɗa wane ba haka za ka faɗa wane ba iya cikin tsarin da'awa wanda duka annabawa sun bi wannan tsarin ku duba annabi nuhu alaihi salam ba irin salon da'awar da bai ba ya kiraye mutane ɗaiɗaiku ya yi sirru ya kiraye mutane publicly haka ya yi musu wa'azi ba irin tsarin wa'azin da bai ba yasa mai wa'azi dole gane akwai hikima yanzu ka zo ka hau membari ka dinga zagin shugabanni ba hikima ba ne kuma ba jarumta ba ce ana fahimta ba hikima ba ce ba jarumta ba ce shi shugaba manzan Allah ya ce a gabansa ake fatar gaskiyar yasa ya ce iya daga cikin jihadi ka faɗi gaskiya a gaban shugaba a zali ana fahimta ba a bayan idansa ba amma kana kaza kaza na Allahu akbar kuma an kira ya gamman hawas amma an baka ambulan haka yi ka soke ka tafi gida a lokacin a ranka da excellency Allah saka da alkhairi Allah ya ƙara albarka kaza kaza kaza amma kuma ka zo kana abin nan abin da ake bukata a gabansa da ya kira ka ko kuka je a gabansa za ku faɗa mai gaskiya domin shi mai mulki duk yadda ya kai akwai wata kima da Allah ya bashi akwai wata daraja da Allah ya bashi ko mun kashinsa ga hajjaju bin yusuf sakafi musulmi ne amma dan ta'adda ne ba ma ga magaribi ya kai sabai da yawa kuma shi ne jagora shugaba a lokacin amma anas dan malik bansa sallah yake duk da ta'addancinsa anas dan malik bai taba saba masa ba domin ya zan kuruji a gun shugaba da fito na fito da shi aikin kawo da jawa ne ba aikin musulmin kwarai ba ne ga shek abubakar mahamudu gumi allah ta'ala ya ji kansa da rahama wata rana a wani abu ya faru tsakaninsa da wa'ansu mutane kuma suka je wajen sardauna ahmadu bello sardauna allah ji gansu duka wani hakimi ne a ƙasar sau'an za su musulunta sai suka zo suka samu malam abubakar mahamudu gumi cewa a aka samu sardauna kai afuwan hakimin ya zo ya samu sardauna ya ce ga wa'an za su musulunta a ƙasata adadin yawansu ga shi a lokacin ya ba da riguna da sallayu da kuɗi ya ce kowane wanda ya musulunta ba shi shi wannan bawan Allah da ya zo abinda sardauna ya ba shi ya ba su bai ba su ba sai ya ce hasali ma sai sun kawo kuɗi fan ɗaiɗai za su za a musulantar da su sai suka zo suka faɗa mala abubakar mahmud gobe cewa gafa abin da ke faruwa wani zai musulantar da mu bayan mun ji labarin sardauna ya ba da kuɗi da kaya a basu kuma ya ce a sai sun kawo wani abu ma wancan wanda sardauna ya bashi ya riƙe ba zai basu ya ce haka ne haka ne haka ne haka yanzu in mun ji wajen sardauna za ku sake maimaita wannan maganar suka ce wallahi za mu maimaita a gabansa shi kenan ya suka taho da suka taho har da shi limamin ko hakimin suka taho wajen sardauna da wannan mutanen da malam bakar mamur gumi duka sai ma labakan mamu rube ce tausar ta wani ranka ya gashi mun zo da wa'an suna da ƙorafi ya ce mai ƙorafinsu ya so karanta gashi gashi gashi gashi ya ce ba za mu sulunta ba sai ba shi kuɗi fan daidai ko mun ji labarin ka aiko da riguna da kuɗi da waye a ba a samu musulunta sai ce a ko ai wannan limamin na ko mutumin kirki ne ai mutumin kirki ne a ina da labarin wa'ansu ba a musulunta da sai ai an ba da fan bibiyu idan ya ce fan ya kyauta ai ya yi muku ragi an ce mala abokar mamar gumi da ɓacin rai ya tashi ko sallama ba zai da sanda na bai fita sai da aka shafi wajen sati biyu sai ya koma wajen sardauna zai ke cewa ranar ka fita kana fishi ko ya ci haɓaran kai ɗaya dole ne fishi ya za a yi mutum ya yi irin wannan zalunci kuma tabbas ya yi kuma ka ce wai mutumin kirki ne ya ce bubakar ba a zage shugaba a gaban mabiyansa abinda sardo ne faɗa mana baka magunu ke ya ce ba a zage shugaba a gaban bibiyansa kaga talakawansa ne suka zo da shi idan mu mun zage shi mun ɓace shi to ba maki su dukan zansu amma mu nuna mai daraja ne a gabansu wai Allah daga baya mai kirawo shi mu da shi mai faɗa sai ya fi ji ya ɗauka yara ku duba hikima irin ta manyan mutane ya ce ba a zage shugaba a gaban talakawan shi ba a zage su to wannan hikimomi ne na yadda ake handalin da shugabanni duk takadarancin shugabanni wallahi na faɗa muku wallahi suna ganin darajar malamai sai dai in wanda suka bi zubar da darajarsu in dai malami ya rike darajarsa da kimarsa wallahi ba shugaban da baya ganin darajarsa ko arne ne sai dai in malamin ya zubar da kimarsa ya zama makwaɗaici ya zama mabarashi daga nan ya jefar da darajar da Allah ya masa amma in dai malami ya rike darajarsa duk gari ba wanda ba zai girma shi ba kowai ko dan iska ma girma shi yake yi ai lamma ne ai lamma ne haka suke faɗa ba sun bugu ai malam ne ai malam ne kaza kaza haka suke faɗa ɗan iska ma mashaya wallahi suna girma malamai in dai malami ya tsaya kan darajarsa saboda ka malami uba ne a gogowa ya rike mutuncinsa da darajarsa ana fahimta Allah ta'ala yake cewa udu ila sabili rabbika bil hikma ka bi tsarin da'awa kira zuwa ga Allah da da hikima kuma da wa'azi mai kyau suka ce mau'iz bil qur'an kai wa'azi da alqur'ani wa an suka ce addu'a ila Allah bit targhib wa tarhib ka kira zuwa ga Allah wajen kwadaitarwa da tsoratarwa wa an suka ce alqaulul layyin rafiq min ghairi ghilza kai wa'azi da kyakkyawan furuci da kyakkyawan lafazi ba tare da ainihin kyara ba da hantara karka sa irin wannan kalamin a cikin wa'azi ka wannan duk dai abinda malamai suka faɗa ne sai yake cewa jadilhum billati hi ahsan kai jayayya da su cikin abin da yake mai kyau ne inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili ubangijin ka shine mafi sani ga wanda ya bace wa hanya wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma ubangiji shine mafi sanin wanda suka shirya Allah ka samu cikin shiryun bayinka na'am ayati gaba
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين Allah ta lake cewa wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi har in an muku ba daidai ba to kurama kwatankwacin abin da aka muku amma wala in sabartum lahu khairul lisabirin da za ku yi hakuri ba ku rama ba haka yafi alkhairi amma ga masu hakuri an ce wannan aya ta sauka ne game da kabir uhudu an fahimta ta sauka lokacin da aka yi yakin uhudu da musulmai sahabbai so ga irin kisan gillan da aka yi wa ƴan uwansu aka daddatsa su aka sassara su suka ce wallahi in Allah ya ba mu dama akan ku sai mun yi fiye da abin da kuka ba an fahimta ana zagayawa sai ga manzan Allah akan gawar Hamza babbansa ya ga yanda aka yi wa Hamza bin Abdul Muttalib aka sassara shi an ce akwai Hind bint Utuba ta sa aka farke cikin Hamza ta dauko hanta cikin sa take gaggatsawa bakin ta aka musu kace kace da manzan Allah ya zo ya ga wannan abin da aka yi da ta tattauna hantar ta furzar yace wannan da ta haɗiye wannan hantar da ta ci ta Hamza wallahi da Allah ba zai kona ta ba domin yadda hamza yake da matsayi a gun Allah Allah ba zai taba sanya jiki wanda ya haɗu da hamza a wutar jahannama haka manzo Allah yake amma da yake amma kuma ta musulunta ba hindu bintu utuba ta musulunta hindu bintu utuba manzon Allah ya ce tunda a ƙabilar ku hindu aka yi wa manzon Allah aka yi wa bafana wannan ya ce wallahi sai na ɗaufan sa aka mutane saba'in sai na kashe mutane saba'in akan hamza shi kadai to sai Allah ya ce wa ina aqabtu in an muku ba daidai ba fa aqibu bi misli ma uqibtum bi to kurama kwatan kwacin abin da aka muku an bayyana karka ce amma kan kara kai na itace wannan ai mugunta ce amma kan kara an ba za ka hakura ba kai ma kai na karan kawai shikenan amma za ka hakura shi yafi sai manzo sai Allah ke cewa in sabartum lahu khairul lisabiri idan za ku yi hakuri hakan shine yafi alkhairi ga masu hakuri sai manzan Allah ke ce bal nasbiru Allah mun yi haƙuri wa amsika amma arad Allah duk abin da ne nufi zan yi wallahi na riƙe ba zan yi ba wa kafara an yami nihi tunda yayi rantsuwa sai kafara shi kenan yace Allah ɗaya ma ban zan ɗaufan san ba wallahi na haƙura ya to haka ake so Qur'ani zai ma remote control duk bacin ranka ka ce Allah ya ce to ka sauka shi ne cikar imani kaga manzon Allah ransa ya ɓaci ya ɓaci sosai ya nuna har yayi alƙawari yayi rantsuwa amma da Allah ce ba haka ba gayan da za a yi ce Allah na saku wannan shine tsarin musulunci kuma tsarin imani amma ba jarimta bace karka hada da Allah ko kaza kaza kaza kaza ana ka fada ma aya kana ji ai san rai ne ai san zuciya ne wannan alama ce cewa baka da imani amma mutum ko me zai ma inda ya fada ma Qur'ani ya fada ma hadisi ka tsaya ka saurare shi domin darajar abin da ya fada ana fahimta wala in sabartum lahu khairul lisabirin sai Allah ya ce wasbir wa ma sabaruka illa billah wasbir wa ma sabaruka illa billah
hmm wa la tahzan alayhim ولا تك في ضيق مما يمكرون
Allah ta'ala ke cewa wasbir kai hakuri wa ma sabruka illa billah fama jazaa'u sabruka illa billah sakamakon hakurinka iya ga Allah subhanahu wataala wala tahzan alaihim karka bata rai ka damu dan sun kaucewa imani dan ka kira su ka kira su imani ba su imani karka damu karka bata ranka wala taku fi daiqin mimma yamkurun karka zama to cikin kunci da damuwa kan makircin da suke ma ba abin da zai ma in dai ka tsaya kan gaskiya makircin mai makirci ba abin da zai ma taki zai zame mama karka damu ai ta kulla kulla kai dai ka tsaya kan gaskiya kana ta azaka wannan kulla kullan sai zame ma taki ya zama to ana ta harbin ka amma kana ƙara girgijewa kana kiba ana ta kai kace ba lokacin tunubu ba yace wala godiyar Allah ce wallahi godiyar Allah ce ana fahimta wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala takufi daqin mimma yamkuru aya ta karshe
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Allah ta'ala ya ce inna Allah Allah ta'ala ma'a iya tare da allazina taqaw masu taqawa Allah iya tare ma iyar Allah tana tare da su taimakon Allah da dafawan Allah iya tare da masu taqawa duk mai taqawa Allah ta'ala iya tare da wajen taimaka masa da bashi kariya da dora shi akan hanyar daidai sannan kuma wallazina hum muhsinun su ne masu kuma kyautatawa masu taqawa su ne masu kyautatawa kuma Allah ta'ala ya ce iya tare da su ana fahimta wannan shine ƙarshen suratul nahl Allah ta'ala ya mana arzikin fasara ta cikin darussa guda 19 kuma wani abin farin ciki duk darasin nan guda 19 iya nan a wajen in media tun daga farkon sura har ƙarshe na gunsu gaba ɗaya kuma suna turawa kyauta free of charge majjana ana fahimta wannan shine ƙarshen sura kuma shine ƙarshen darasin ma yau insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu tashi farkon suratul isra sura mai namba ta 17 insha Allah muna addu'a mahaifan mu Allah ya ji gansu Allah ta'ala ya gafarta musu ko ni ma ina tawassuli da wannan karatu da muka yi mahaifana duka da mahaifin da mahaifiyar Allah ta'ala ya kai rahama kabarin su Allah ta'ala ya sa wannan ladan karatu da muka yi Allah ya sa suna da rabo a ciki Allah ta'ala ka sanya musu mukuncin su ya Allah ya Allah ka sa aljanna ce makomarsu ya Allah ka yafi musu kusakuransu ya rabbal alamin dukkan mahaifanmu nan da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu yaranmu da ka bamu ya Allah ka shirye mana da su ka dora su a tabarki madidici ya Allah ta'ala ka shirye da mu shirin addini Allah ka bamu da mana mai albarka Allah ka karo mana ruwa mai alkhairi mai albarka Allah ta'ala mana roƙonka masu buƙatu cikin mu Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi masu tsoron wani abu zai afo gare su Allah ta'ala ka tsare ka dakatar da shi ya Allah ya Allah ta'ala muna roƙonka masu taimakon addini duk inda suke Allah ka dafa musu masu yawa addini zagon ƙasa Allah ta'ala kai mana maganin su ƴan midiyar mu Allah ta'ala ya taimake su ya saka musu da alkhairi ya dafa musu cikin al'amuran su cikin neman su cikin kasuwar su Allah ya sa musu albarka Allah ya ƙara musu hazaka da jajircewa yan mutum wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka tunda kan limamai ladanai yan kwamiti da sauransu Allah ya musu albarka dattawan mu irin su Dr. Tijjani su Alhaji Malan su Alhaji Muhammad Dan Fulani dukkan su su alhaji bukari mai turare da sauransu Allah ta'ala ya musu albarka Allah ya sanya albarka a rayuwarsu da samu duka muna ƙara addu'a ga dukkan mahalarta wannan masallaci wajen wannan tafsiri Allah mai da kowa gidansa lafiya Allah ya sa wannan lada da ake samu wajen karatun Qur'ani Allah ya sa da mu a ciki Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka sa Qur'ani ya cece mu a duniya da lahira Allah ka sa Qur'ani ya cece mu a duniya da lahira Allah ka haskaka mu da hasken Al-Qur'ani Allah ka yi riko hannunmu da alƙur'ani Allah ka sa alƙur'ani a gabanmu da bayanmu ya Allah Allah ta'ala ka inwantar da mu da inuwan alƙur'ani ya Allah ka sa ƙur'ani shi ci mu ya rabbal alamin akwai ƴan agajinmu da ɗazun nan an tunatar da ni mu ƙarasa su cikin addu'a aikin su ne suna yi amma an ce tun wajen ƙarfe shi da suke zuwa masallatai su dinga sharewa su duk abin da ya kamata kafin a zo a zauna a yi darasi to muna musu addu'an wannan aiki nasu Allah ya karba musu bukatunsu na wanda suka sa a gaba abun Allah Allah ya biya musu abin da suke tsoro kuma Allah ta Allah ya kawar da shi a gare su dukkan abin da suka sa a gaban alkhairi Allah ya cimma musu shi da mu gaba daya wanda ya sa wannan masallaci sanata goje muna yin addu'an Allah ta Allah ya saka mai da alkhairi ayyukan sana alkhairi Allah ya karba masa Allah ka bashi iko da dagiya wajen ƙara ayyukan alkhairi abinda kuma ya doso shi mara kyau Allah ka tsare shi da mu gaba daya mahaifiyarsa Allah ya ƙara mata lafiya iyalinsa musamman hajiya yalwa ayyukanta na alkhairi Allah ya karba mata Allah ya ji kanta ya rahmata mata ma'aikatan gidansa da suke neman addu'o'i a gare mu da mu da su Allah ya biya bukatun mu na alkhairi Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana ko dake zamu ci wayan manta da albasa Allah rahma bukatun ka na alkhairi Allah ya biya maka to aran ma ce suna da yawa to Allah ya tibiya Allah ya biya Allah ya biya Allah ya karo buɗe rayuwa Allah ya ba da tsaro dukkan abin da ake tsoro shi ma malam Isa ya ce akwai addu'arsa ta musamman darakta na social media namu to shi ma Allah ta'ala ya biya bukatun alkhairi akwai alhaji tijjani shi ma ya asa shi addu'an Allah ya biya mai bukatun suna alkhairi da su alhaji usman ma'aikatan hamdala da sauransu duka